الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya keɓance mu da fiyayyen manzo cikin manzannin da ya aiko ya sabukar mana da mafi girman littafi cikin littattafan da ya turo ya ba mu shari'a cikakka daga cikin dukkan shari'o'in da Allah ya sabkar muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode mai godiyar da babu ƙarshe muna yabo zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya cika mana addininmu ya tabbatar mana da ni'imomi kala-kala na shaida Allah shi ɗaya yake ba shi da abokin tarayya. na shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne ma'aikin Allah ne Allah ya tsira da aminci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka biyo bayan su da kyautatawa hayyi zuwa tashin kiyama ya ku bayan Allah tabbat daga cikin manya-manyan ababen da za su kusantar da musulmi zuwa ga Allah shi ne mutum ya ji a zuciyarsa yana ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ƙauna ta gaskiya. Ya ji shi yana ƙoƙarin biyayya ga abin ga annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi sau da ƙawa. Ya ji shi yana ƙoƙarin yaɗa sunna annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. yana daga cikin abin da zai sanya musulmi ya kusanci Allah ya zamanto Allah yana sansa ya gan shi ya riƙe ƙaraf game da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba wayan da za a yi mutum ya ɗanɗani zaƙin imani ya ji shi cewar wa akwai imani a ransa sai ya binciki zuciyarsa tabbat san da yake ma annabi Muhammadu sori da gaskiya hadisi ya tabbata daga Anas sahihul Buhari ya zo da shi haka Muslim Anas dan Malik yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda uku duk wanda ya same shi a cikin ransa to ya tabbatar da yana da imani mai kyau a cikin zuciyarsa na farko an ya kuna Allah wa rasulahu a habba ilaihi min masu wahuma kashi a duniya baka san kowa sama da Allah da manzansa Allah da manzansa su kaɗai kake so soyayyarsa ta hi kowa ta hi ta kowa a cikin zuciyarka abu na biyu ya zamanto duk mutumin da kake zamane da shi a matsayinka na musulmi kana san shi ne don Allah kuna zama ne zamantakewa don Allah ba wani shashanci ba ne ya haɗa soyayya ku da kai da shi abu na uku kowane ɗayanmu ya yi ka kishin kyautar da Allah ya ba shi ta lalle shi musulmi ne ya riƙe wannan kyautan ya yi kashi a jikinsa baya so ya huta daga cikin musulunci bayan Allah ya mai ni'imar wannan musulunci kamar yadda a zuciyarsa baya so ya shiga cikin wuta wannan shi ne imani kullum ka yi kashi a ranka wannan musulunci shi ne babbar kyauta ba zan taɓa yarda ba ya kubuce mini yanda ba na so a tura ni gidan wuta to haka nake so in rike musulunci na ya zamanto na mutu da shi na tashi a gaban Allah a matsayina na musulmi wannan abubuwa guda uku duk wanda ya fahimce su yake mu'amala da su san Allah da manzansa duk mutumin da muke tare da shi na Allah ne soyayya Allah ta haɗa mu ba wani shashanci ba kuma wannan musulunci ina kishin shi ba mini tunda ba na so a sani wuta idan kana rayuwa da irin wannan zuciyar to kama kanka shaida lalle imani ya tabbata a cikin zuciyarka kuma kana da ɗanɗanan sa a kowane lokaci amma dole zai zama to ba ruwansa an kashi zancen Allah ko manzon Allah a tare da shi kawai in tara kore za mu bi wani a shekara za a yi wani a lokaci a biki ne za a kawo su a kasuwa babu Allah a ma'aikata babu Allah balle manzansa kowane irin mutum zami mu'amala da shi ba ruwana na kirki ko na banza ko kahuri ko wanda yake mushirki sannan addinin nan na suwane ne su suke kishinsa ya tsaya kai ya tsaya kai mu in an ba mu ma kuɗi za mu iya son kuɗin nan sama da addininmu saboda da yawa daga cikin musulmai sun haɗa cikin wannan jarabawa wanda sun bar addininsu saboda wani abin ƙalainan na duniya wani saboda dukiya za ka ga ya sakaka da addini har ya huda daga cikinsa wani saboda mace za ka ga ya sakko da addini har ya huda daga cikinsa wani saboda dai wata buƙata abu wani abu daga cikin ababen duniya zai sa ya bar addininsa in hal zuciyarka in hal tunaninka yana iya baka dama za ka iya barin addininka a dalilin wannan jin daɗi kaɗan to babu imani ko ɗaya a cikin zuciyarka ba ka ma san inda imani yake kuma ba ka ɗanɗani zaƙinsa ba ya ku bayan Allah musani bayan da za a yi imani ya cika sai ka ji annabi muhammadu shine mafi soyayya a cikin zuciyarka mafi soyuwa a tare da rayuwarka hadisi ya tabbata ga buhari anas ɗan malik yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ba wanda imanin shi zai cika ya zama yana da imani sai ni na hi soyuwa a gare shi yana so na sama da babansa sama da ‘ya'yansa kai sama da duniya ga baki ɗaya nawa-nawa suka fifita ‘ya'yansu a kan annabi nawa-nawa suka fifita uwayensu a kan annabi nawa-nawa suka fifita dukiyar da suke samu a kan annabi mine ne fifita ‘ya'ya a kan annabi ka biya son ranka annabi ya ce ka kula su yi sunnatawa kai kake ɗarme musu gindi game da ababen da suke na saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mace gare ka kai ka saya mata a tangon ka ba da kudin dimke ka zo tana zagin musulunci ka fifita diyarka akan wa akan addininka akan manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene fifita dukiya akan manzo sallallahu alaihi wasallam dukiya akan addininka kana mu'amala da riba kana mu'amala ta zalimci Allah ya hana annabi ya hana tsinuwa ta tabbata kai ka gane ma abin da kake samu saboda biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka fifita san zuciyarka da dukiyarka sama da manzo sallallahu alaihi wasallam ga wata mata fashira ce kowa imani ba ta tare da Allah da manzo amma ta sa ka gaba kana bin abin da take so ba abin da Allah yake so ba ba abin da manzansa yake so ba ka fifita matarka akan Allah da manzo dan haka wasu yake yi dan ku kiyaye wata gada ce ba ta da shamaki in an ce annabi in an ce Allah da manzansa duk wani wanda zai shigo ture shi baya ko ba ya tunke su ne a gaba su ne a gaba la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه wanda suka tashi da wannan aƙida ka tabbatar mu ka tabbatar musu suna da imani Allah ya rubuta imani a cikin zuciyarsa kuma wani ƙarfi ne da kyauta wanda Allah yake taimakon bawa da shi ka sisita annabi da manzo a da Allah da manzansa akan kowaye a duniya wanda ta soyayya ta kirki kuma soyayya ta gaskiya ya ko bayan Allah mu sani wata rana Umar dan Khattab ya zo da cikakken imaninsa a wajensa yake faɗi ma annabi gaskiyar abin da yake ji a cikin ransa yace ya rasulullah wallahi la anta ahabba ilai na rantsi da Allah kai soyuwa a gare ni na hisan ka da komi min kulli shay illa nafsi kawai raina ne nake so annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya umar umar imaninka bai cika ba ba zai taba cika ba imaninka wallazi nafsi biyadi haka annabi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa hatta akuna ahabbu ilayka min nafsi sai ya zamanto na hi soyuwa a gare ka har ranka kana iya bada ranka dan ka ban kariya kana iya mutuwa saboda ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar ya fahimci karatun ya ce ya Rasulallah wallahi a an ta'ahabbu ilayya min kulli shayi wal hatta nafsi haka ya ce hatta nafsi Allah har rai ya manzan Allah har raina na hisanka da raina zan ba da raina saboda in kiyaye ka ko saboda in baka kariya ya Rasulallah sahabban nan da kuma gansu wallahi sun so manzo sallallahu alaihi wasallama so na hutar hankali ana yaƙi akwai wanda ya miki biya da dandada ta ruho manzo sallallahu alaihi wasallam za ta soki annabi ya zo shiga tsakankanin kibiyar da annabi ta soke shi shiga mutu in sun tashi magana ce suke ya rasulullah fidaka abi wa ummi fansar ka uwata da ubana zan bada babana zan bada ma'aifata ma'aifiyata domin kai ya rasulullah domin kariya a gare ka ya ma'aikin Allah kai yan bidi Allah ku ji kubiya muna irin wannan kira ku tuhumi ku ce mun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna wannan kira ku tuhume mu ku ce wai mu ba ma kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi karya kuke soyayya ta hakika tana wajen ahlus sunna mai bibiyar manzo sallallahu alaihi wasallama dan yayi aikin da annabi ya ce ai wani bawan Allah daga cikin sahabbai ya zo yana tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah mata sa'a yaushe ne ranar tashin kiyama annabi ya ce mi kan mata tanadi ake nemanta ya ce ya rasulallah wallahi ban muta tanadin yawan sallah ba ban muta tanadin yawan azumi ba bari kawai abinda ni na sani kawai ina son ka ina son Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan abin da ka rike to ina maka shaida ina tabbatar maka almaru ma aman ahabba mutum za a tada shi da wanda yake so in dai kana so na to tare miki sahabbai suna shin wannan majalisi ya bude da kafara Allahu akbar Allahu akbar Anas dan Malik yace wallahi ba mu taba jin dadi ba da murna tunda muka musulunta saboda wannan ranar da aka ce mana gobaran tashin kiyama za mu gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sauban sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo majalisi cikin bacin rai cikin damuwa annabi yake tambaye shi ya Sauban me yake wa ruwa ne kiga wuskar ka a haɗe baka shin dadi ne yace ya Rasulullah wallahi babu wata cutar da ke damuna ban da wata matsala a rayuwata illa kawai duk lokacin da majalisi ya watse ka tashi ka tafi gida kamun ka dawo dan wannan fatara dan wannan lokacin kamun ka fito mana rishin haduwa da kai kawai sai shi ban rishin daɗi sai shi ban rishin daɗi wani abu da rishin lahiya na takaici yake zo mini banda tare da kai sai ya washe da kuka yace ya rasulullah babban abin da nake tunawa kuma idan an je kiyama idan an je kiyama matsayinmu da kai ba ɗaya ba ne ban da ganin ka za ka je can wajen annabawa da salihai da shuhada manya-manyan mutane ni ko na shiga aljanna ina can ƙasa-ƙasa ba wajen ka ba in ma na shiga aljanna in ko ban shiga aljanna ba har abada da ni da kai ba za mu haɗu ba kawai sai yaushe ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi dakata kai tsaye kawai sai abun wahayi ya ware zanwa sai Allah yake cewa cikin alqur'ani a faɗi ma thawban wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika fadlun min Allah dhalika fadlullah wakafa billahi alima ku ba sauban labari in dai yana san Allah yana ma Allah da'a da manzansa a ranar tashin kiyama Allah zai hada shi tare da annabawa da manzannai da salihai da siddiqai wanda ya sada wa'annan su ne abukai na kirki mafi tsadar abukai abukan zama a ranar tashin kiyama yace ba komai yasa muka baka wannan kyauta fadala ce duk da mun san aikin ka bai kai nasu ba amma san da kake musu fadala ce da Allah za mu haɗa ka da su ya ku bayin Allah tabbata mu sani soyayya ga annabi Muhammadu soyayya ce wadda take sanya mutum ya tsira idan wa mutum ya yi idan ya rike ta zai zamanto tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewar gidan ba ɗaya ba ne amma fa yana cikin karcen nasu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah musan tabbat idan muka ɗauki fahimta abinda ake nihi da soyayya ga annabi Muhammad ababe ne wanda sanannu ne a musulunci alamomi gare su yau da yawa daga cikin mutane sun gayyara wannan lamari fahimta ce ta addini amma an ba ta wata fahimta daban kawai za ga mutum yana waƙe-waƙe ɗan duniya shaye-shaye kawai don ya zo yana cewa a baki ni annabi nake so har sai ya zagi ka ce kai baka san annabi sun taƙaita san annabin ga waƙa ga wasu ababe wanda dai duk mai hankali wanda Allah ya bashi kyauta ta shiriya wanda Allah ya haskaka mai gabansa ya san wannan ba san annabi bane wai wata ta zo tare da taron al'umma ƙatotuwan mace wai san annabi da take nunawa a juya don muhammadu sai ta juya a ɓara don muhammadu sai ta ɓara a kwanta don muhammadu sai ta kwanta tsakani da allah wannan san annabi ne ba raya ba ne a baki kina rawa kina iskanci a cikin taron al'umma a matsayin ki na mace kuma ki ka nuna wai dan muhammad ke yi san annabi Muhammad ya zamanto shirme wai halin waɗi ma suke ɗan har san annabi ya haukata mu to mu mun ci gaba to wallahi in ka haukace a irin wannan hauka ba za ka ci wallahi san annabi hankali ne sahabbai su suka yi san annabi kuma annabi ya waɗi mana su suka yi kowa sona kuma su ne nawa kuma ba wanda zai kai ya kai su amma ba su wannan hauka irin naka so suka ma annabi na hakika menene so na annabi na hakika bibiyar abin da annabi ya zo ko da ba za ka iya inda yi ba ka yi ƙoƙarin kamantawa zan waɗe muku wasu ababe guda uku duk wanda baya so ya rabu da soyayya da annabi ya rike su a kullum ka yi kashi a ranka duk mutumin da bai san annabi muhammad kana bai bin abin da annabi ya ce kana takaici ina ma wane ya gane kai baka huta amma wani yana abin da ya ga dama yana saba ma manzo kai kawai kana ganin shi mutum ne ne ne to wallahi kai wata za ka kai zuwa gurin shi ba kai faɗa da shi ba amma addu'a kake Allah sa wani ya gani wani da yake faɗa da sunna ubangiji Allah sa ya gani an gani ko a kullum idan ka ga mutum kuna tare da shi yana harkar sunna kaga ya ja baya kullum ka tunani ina ma wani ya dawo kai baka fita ba tunda kai kaga wani yayi kuskure ya bar wani haske da kake kan shi ya bar wani ɗanɗano da kake shi kai kai kana takaici ina ma wani ina su wani su wani nan da aka fara da su ina suke dan Allah yaya ne aka yi aka bar ku al'umma tana tahiya bayan abin da ake so ƙarshen ne Allah yake kallo ba harko ba yawa wasu sun zo sabbi sun fahimci sunna bayan ada suna faɗa da ita sun rike sunna suna ƙoƙari a sunna wallahi sun yi waɗanda suka yi a baya gwagwarmaya a yanzu suka ce su sun wasa menene matsalarku ya ku bayan Allah menene yake sanya kuna baya baya da sunna talauci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un talauci zai sa ka bar addininka wani kawai ga ganshi ya hallaka ya bar sunna ya bar komi na addini wai kawai hidima yake ta iyalai ba a fasa ta ba ta fasa wannan wannan hidimar ba za ta fasu ba ko ba za ta taɓa samun abin da kai kake so ba sai abin da Allah ya rubuta ma ka shiga cikin hankalinka wai ina su wani suke wallahi harkoki harkoki ba sa bari kaza da kaza kaza a gan a gan ka tsamo tsamo cikin yan iska a gan kaza kaza da ku ne masu rike ofaran lan masu zuwa wajen wa'azi su yi yanzu ina kake yanzu ka zama to kai kawai an gan ka ma cikin harkar siyasa kai ne a gaba gaba wallahi ka mutu baka kama guri ba ka yi kokari ka mutu a cikin wannan addini kuma kuna gaba gaba ababe da yawa ne babban abin da zan faɗi muku san annabi malamai sun faɗi ba'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma anhu naha wa jazaa wa an la yu'badu Allah illa bima sha'a wannan shine soyayya ta hakika ka so ka mai da'a cikin abin da ya umarni da'an nan wa ma atakumur rasul fakhuzuhu وما أمرتكم عنه فجد ما أتيتكم به فأتوا منه ما استطاع إن شاء الله بيتي لا أبدا نشي لي كي بانا ce kuyi kamar ni ba amma kai daidai iyawarka saboda imanin sama sama ne na wani yayi wani amma kai daidai iyawarka amma abinda nace ka bari ka bar shi duk abinda na gaskanta nace labari na bada soyayyar annabi ka gaskanta shi akwai wasu wanda suna nan du'atul dalala masu kira akan fata duk wani hadisi na annabi na labari da yake bada masu karyata shi to wannan ba musu ya annabi bane in ka zauna a kusa su wallahi mu dan halaka ne kai su ne ɗan kalakatu batattu ne wayin kuma a yau suna shan wasu daga cikin ahlus sunna Allah ke yi su ba su yarda da hadisin annabi ba labari sai su yi zaki ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba to duk wanda yake bibiyar su in baka da ilimi in kai ya saka hallaka kai kasai an gane ko sannan kakka yarda kama Allah bauta ka je ka yi wani aiki da neman lada a wajen Allah sai ta hanyar shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda san annabi shine abu na biyu na amsar dukkan aiki koyi ga annabi na farko kai dan Allah na biyu ka tabbatar kayan da annabi ya koya duk wanda ya kirkira nashi ba a so dan bid'a din shi Allah taimake mu Allah madaukin sarki ya ba mu soyayya ta annabi Muhammad ta hakika Allah ka sanya mana mu so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama soyayya ta gaba da komai a cikin rayuwar mu wannan kyauta ce Allah yake ba yawa daga cikin bayinsa Allah ka arzuta mu اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا بالعجابة اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فأجب لنا كما وعدتنا اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انت اعلم بهوائجنا فقدها اللهم انت اعلم بهوائجنا فقدها اللهم من له حاجه منا فقده على التمام والكمال برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله